أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشكى إلا تذكرة لمن يكشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات الأولى الرحمن على الأرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى فإن تجعر في الكون فإنه يعلم السر وأبكى الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى فهل عتاك هديس موسى إذ رأى نارا فقال لآلهم كسوا إني آنست نارا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى فلما أتاها نودي يا موسى إني أنا ربك فاكلعن عليك إنك بالوعد المقدس طوى فأنا اكترتك فاستمع لما يوهى إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني فاعبدني واقم الصلاة لذكري إن الساعة آتية أخاه أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى ولا يصدنك عنها من لا يؤمن بها فاتبع هواه فترضى وما تلك بيمينك يا موسى قال هي عساي اتوكل عليها واهش بها على غنمه ولي فيها مآرب أكرى قال ألقها يا موسى فألقاها فإذا هي هية تسعى قال خذها ولا تكف سنعيدها سيرتها لولا واضمم يدك إلى جناحك تكرت بيداء من غير سوء آية أكرى لنريك من آياتنا الكبرى اذهبوا إلى فرعون إنه طغى قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واهلل عقدة من لساني يفكه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي أشتد به أزري وأشركه في أمري كي نسبهك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا قال قد أوتيت ثولك يا موسى صدق الله العظيم
Allahu Akbar Allah ya saka wa mai sunan shehi da alkhairi akwai kiɗin mashin ɗina akwai masaukin akwai mai masaukin sudanin Na.
nan kuma kiɗin yana nan ana Waye sunan shi?
baba nuru ana neman baba nuru ya zo nan mimbari baba nuru Allah ya saka da alkhairi yanzu gidan su musu dan fari eh baba nuru na gidan sunusi dan fari ana neman shi a nan wurin mimbari yanzu da allah eh, yan agaji duk wanda ba zai zauna ba tunda tun farkon zama a nan muke roƙon mutane wayanda suke zaune a suke tsaye a wannan wurin saboda haka yan agaji mun ba ku dama duk wanda ba zai zauna ba to ku fitar da shi da ƙarfi ku fitar da shi waje kawai duk wanda ba zai zauna ba inda suke tsaye a wannan tsakiyar fili duk wanda ba zai zauna ba yan agaji da Allah a fitar da duk wanda ba zai zauna ba a wannan wurin masha Allah yanzu kai tsaye za mu tafi zuwa ga shehi domin gabatar da abin da ya tara mu a wannan wuri akramakallah Bismillah.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وبعد mai girma hakimin miya hakimin wannan gunduma mai albarka mai girma sarkin gorondo mai girma halifan gorondo malar rabi'u mai girma babban limamin masallacin juma'a na wannan gari mai albarka limamin gorondo masu girma manya-manyan shehunai limamai na'ibai ladanai alarammomi sharifai sha'irai zakirai 'yan agaji da 'yan uwana almajirai ina yi mana sallama irin ta addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barkatu mun gode wa Allah subhanahu wa ta'ala da ya karbi addu'ar mu ta bara cewa Allah ya maimaita mana gashi ya maimaita mana alhamdulillahi mun gode masa wasu daga cikinmu da muka zauna da su bara hakika wasu Allah ya karbe su mu ne musu addu'a Allah ya gafarta musu mu kuma Allah ya ba mu jinkirin mai yawa mai yawan albarka za mu yi addu'a ga su shehunan wannan gari da su suka assasa wannan alkhairi ya zama da ya ci gaba bayansu mu yi addu'a gare su Allah ya jaddada musu rahma fatiha kafa ɗaya ayatul kursi ɗaya ƙul huwallahu sha ɗaya salatul fatihi goma Allah ya kai ladan ga arwahu nasu اللهم بلغ صواب ما قرأناهم ونور ما تلوناهم هدية واسلة منا إلى أرواحهم وسكل موازين حسناتهم ولا تهرمنا أجرهم ولا تفتنا بعده اللهم اجعلهم في غرفات الفردوس مع المنعم عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين to kuma kamar yadda aka sani bisa sunnar magabata za mu karata daga samun cikin annabi zuwa haihuwarsa bayan nan kuma mu karata fiyayyar mu'jizar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shine alqur'ani bayan nan kuma manya-manyan shehunanmu da suka halarto wannan wuri su kuma za su yi mana bayani irin yadda manzan Allah ya rayu domin mu kwaikwaya muna fata Allah ya ba mu ikon koyi da halayen annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam na'am
بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقد ورد hakika hadisi ya zo أن الله عز وجل ubangiji mai girma da buwaya أمر جبريل عليه السلام ya umarci mala'ika jibrilu amincin Allah ya tabbata gare shi بنرد بعد سيدنا آدم a dararraka shugabar mu mahaifiyar annabi sallallahu alaihi wasallam لا سيدنا عبد الله zuwa gidan shugaban mu mahaifin annabi sallallahu alaihi wasallama أن ينادي في الأقوال ubangiji ya umarci mala'ika jibrilu ya kira cikin kasantattun halittu da ya musu albishir
بقلوب هذا الحديث البشير النبي da gabatowar wannan annabi mai albishir da shiga aljanna ga wanda ya bi umarnin ubangiji annaziri mai gargadi da shiga azabar wuta ga wanda ya saba umarnin ubangiji ونادى به على صوته wamta salal amra mala'ika jibrilu ya sadar da umarnin ubangiji ya kira da madaukakiyar muryar sai ce
يا حملة ya mala'iku madauka al'arshi يا آل السدر ya mala'iku mazowa sidratal muntaha
يا ya أهل الجنة mala'iku mazowa aljanna يا أهل السماء ya mala'iku mazowa sammaku يا أهل الأرض ya mala'iku mazowa kasai إن كلمة الله قد تم mala'ika jibrilu ya ce hakika kalmar Allah ta cika حكمته نفذ hikimar Allah ta zartu ورحمته قد أمت rahamar Allah ta game وإنه سبحانه أنجز وعده ubangiji tsarkakakken sarki ya zartar da alkawarinsa إيجاد النبي الأمين alkawarin shine na samar da annabi amincacce muhammadin sallallahu alaihi wasallam يريد الحج أجمع shugaban halittu baki daya آتي بالنبيين cikamakin annabawa المرسلين da ma'aika المبعوث رحمة للعالمين abin aikowa rahama ga talukai يسمى بمحمد abin ambato da muhammadu ana kiransa ahmadu ana kiransa ƙwaha وياسين ana kiransa yasin الناس بدينه كل دين mai shafe kowanne addini da zuwan da ya yi da dinul islam وها هو الآن mala'ika jibrilu ya ce gashi nan yanzu إذن الحكيم da izinin gwani masani shine allah
المبين لكل شيء خلقه mai ba kowane abu halittarsa رؤية نبي da kyakkyawan daidaito قد قدم من آل gashi nan daga alan ɗin rayuka in ji mala'ika jibrilu لا فضائل zuwa sararin jikkuna وأولي نوره المكتوم an aje hasken annabi kiyayayye da kiwon allah
في أمن قبل a tsatsan aminatu yar wahabu وقرأ قرانا mala'ika jibrilu ya ce hakika ya cancanta mai murna بهذا القوال الميمون da hudowar wannan tauraro mai albarka Muhammadin sallallahu Alaihi wasallama ولما سمعت الملائكة هذه البشارة yayin da mala'iku suka ji wannan albishir na mala'ika Jibrilu وجوه بالتسبيح suka daga muryoyinsu da tsarkakewa ga Ubangiji suna tasbihi والتهليل suna godiya ga Allah suna zikiri suna subhanallahi walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar وأثنوا على الله بما هو أعلم suka yabi Ubangiji da irin yabon da shi kadai ya cancanta a yabe shi da irin wannan yabo وأن أتى الملائكة بعضهم mala'ikun shashi suka yi mashashin su murna وظهروا البعض التوسل suka bayyana farin cikinsu da murna كمال المبادئ da cikar alherai da farin ciki ورفع الحق عنهم وجب الأنواع Allah ya yi musu hijabin nan na hasassakai
وتجلى لهم برضاه عنه ya tajalli gare su tajalli na yarda يا من لقلوب حبيب النبي المقدس wannan abu duk ya auku saboda girmamawa da gabatowar wannan annazi- annabi zaɓaɓɓe muhammadin sallallahu alaihi wasallam ثم نزلت الملائكة المقربين sannan mala'iku masu girma suka sauka da izini daga Allah
تفرقوا في أقدار الأرض suka rarraba cikin sassan ƙasa طول للأرض gabar da yamma kudu da arewa min at-tuli lil ardi kenan
انتشروا في القول أي suka rarraba cikin sassan ƙasa matuƙar rarraba مبشرين بقدومها suna masu albishir da gabatowar wannan annabi zaɓaɓɓe muhammadin sallallahu alaihi wasallam وتعالى الكل بهذه الوجوه duk wanda ya ji wannan albishir ya yi murna سقطت أصنام har gumakan da suke ban ƙasa suka faɗi على الوجوه bisa fuskokinsu iblis فإبليس سيحدث هائل la'ancacce kururuwa wacce take mai bada tsoro على نفسه bilwaili wal wabali yayi kira akan kansa cewa ya shiga uku ya lalace وعلى أوانه wa junudihi bil khusran yayi kira akan mataimaka akan mataimakansa da runduninsa da tabewa da gamuwa da ukuba ويمنع السوء المغرقة taurari masu rotsewa suka rotse shi وأعتذره عن الخروج عن كل مشرق suka makare shi gabarin fita daga dukkan lolloka وتشتت شمل أوانه taron mataimaka ibilisu duk suka warwatse da rundunoninsa مزقت جميعها tutocin ibilisu duk ta kirkece وجنوده da rundunoninsa بلال لقلوب هذا القوال الميمون wannan abu duk ya auku saboda girmamawa da hudowar wannan tauraro mai albarka muhammadin sallallahu alaihi wa sallama ونور المسؤول hasken Allah kiyayeye Muhammadu sallallahu alaihi wasallama.
اللهم صل على Sayyidina Muhammadin سيدنا أولك ولك آت عليه وبقراره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ربنا تقبل منا قال الملاك نعم shugabarmu mahaifiyar annabi sallallahu alaihi wa sallama ta ce عملت بحبيبي محمد sallallahu alaihi wa sallama na ɗauki cikin masoyina muhammadu sallallahu alaihi wa sallam a cikin watan rajab
كنت ليلة من الليالي na kasance cikin wani dare cikin darren watan rajab in ji mahaifiyar annabi في خلال ذلك a tsatsakin watan rajab cikin wani daddaɗan barci دخل هدرتي رجل wani mutum ya shigo farfajiyar gidana له جمال yana da kyau ولا يأتي كي da ƙamshi mai daɗi وأنواع da hasassakai وقال مرحبا ya بك يا محمد ce manka ya muhammadu كنت من أنت na ce masa wane ne kai يا صاحب الأرض ya ma abocin kyalkyalin hasassakai وقال أنا أبو البشر آدم ya ce ni ne baban dukkan mutane annabi adamu alaihi salam وقلت أي شيء جاء wani abu ne yake tafi da kai yanzu قال يا آمنة albishirinki ya mahaifiyar annabi لك البشرى farin ciki ya tabbata gare ki
فإنك أمرت بسيد المسجد ina miki albishir cewa wannan ciki naki zaki haifi shugaban dukkan mutane لك البشارة يا شبيهة القمري faqad hamaltu bi khairil khalqi wal bashari na'am قالت tace الشهر الثاني a wata na biyu دخل هدرتي رجل wani mutum ya shigo farfajiyar gidana مبارك wanda yake mai albarka قال السلام عليك يا رسول الله ya ji amincin Allah ya tabbata gare ka ya manzan Allah قلت من أنت ya ce masa wane ne kai قال أنا شيس ya ce ni ne annabi shi su قلت ما جاء بك wani abu ne yake tafi da kai yanzu فقال لك البشرى يا آمنة albishirinki ya mahaifiyar annabi in ji annabi shi su أنا أمرت بسائر التأويل والحديث ina miki albishir cewa wannan ciki naki zaki haifi ma'abocin fassara alkur'ani da hadisai muhammadin sallallahu alaihi wasallam لك البشارة بالنبي الذي سبقا anwaruhu wa ta bi muhkamis suwari alkur'ani ba بها بالشهر a cikin wannan wata سيدنا عبد shugabanmu abdullahi ya yi tafiya
والد النبي صلى الله mahaifin annabi sallallahu alaihi wasallam لا يسربا ya tafi madina مثل والده عبد da izinin mahaifinsa abdulmuttalib الحسن تاسد saboda tabbatar da wata bukatarsa
وأصاب في طريقه المنية sai mutuwa ta same shi akan wannan hali nasa na tafiya ومن كان منيته بأرض falaisa ya mutu fi arbin siwaha na'am shekarunsa a wannan lokaci yana da shekara 25 ولك الخبر إلى مولاتنا sai labari ya zo wa shugabar mu mahaifiyar annabi cewa Allah ya karbi numfashin mijinta وقالت فيه ta faɗa gare shi ta yi masa marsiya أفجانب الوقهاء من آل هاشم وجاور لهدا خارجا في الجماجم دعته المنايا دعوة فأجابها وما تركت في الناس لم هاشم أشية كانوا يعملون سريره تآوره أصحابه في التزاحم قال المنايا وريبها لقد كان ميداء كثير التراهم نعم قد ورد حقيقة حديث ياذو أنه لما توفي سيدنا yanda aka karbi numfashin shugabanmu Abdullahi قالت الملائكة sai mala'iku suka ce إلهنا ya ubangijinmu وسيدنا ya mahaliccinmu صار نبيك بلا annabinka zai zamo maraya وفي من غير هذا dai wanzu ba tare da mai kiwonsa ba ومرب ba tare da mai renansa ba قال أنا وليه ubangiji ya ce wa mala'iku ni ne majibincin lamarinsa وهابته ni ne mai kiyaye shi هذه ni ne mai kare shi ومربه ni ne mai renansa وأوله ni ne mai taimakonsa ومراقبه ni ne mai gayar kula da shi وكافيه ni ne mai isar masa duk abin da kuke jin tsoron zai same shi ba zai same shi ba in ji ubangiji ya faɗa wa mala'iku قال الملائكة آمنة shugabar mahaifiyar annabi sallallahu alaihi wasallama ta ce إنه في الشهر السادس lamarin da sha'anin a wata na uku من حمله daga ɗaukar cikin annabi دخل هدرتي شخص wani mutum ya shigo farfajiyar gidana da ka gan shi kaga shugaba قال السلام عليك يا نبي ya ce amincin Allah ya tabbata gare ka ya annabin Allah قلت من أنت na ce masa wane ne kai قال أنا إدريس ya ce ni ne annabi Idris لك البشارة يا albishirinki ya mahaifiyar annabi وقد عملت بالدر النفيس ina miki albishir cewa wannan ciki naki zaki haifi lu'lu'i bakwansa لك البشارة يا أم النبي فقد amaltu bil mustafa al muqtari min mudari na'am قالت tace في شهر الربيع a wata na hudu قال بهدرة رجل wani mutum ya bayyana cikin farfajiyar gidana نور يلوه yana da haske mai kyalkyali قال السلام عليك يا حبيبي ya ce amincin Allah ya tabbata gare ka ya masoyi na Allah قلت من na أنت ce masa wane ne kai ya ce ni ne annabi nuhu albishirinki ya mahaifiyar annabi ina miki albishir cewa wannan ciki naki za ki haifi mabocin nasarori da buɗe-buɗen ƙofofin alkhairi na'am ta ce a wata na biyar wani mutum ya shigo farfajiyar gidana mabucin fifikon daraja wacce take bayyananniya a bar kallo ya ce amincin Allah ya tabbata gare ka ya tsarkakakkiyar halittar Allah ta ce masa wane ne kai ya ce ni ne annabi hudu albishirinki ya mahaifiyar annabi ina miki albishir cewa wannan ciki naki zaki haifi mafificin abin haihuwa tunda ake haihuwa ba a taɓa haihuwa kamar sa ba bayan an haife shi ba za a haifi kamar sa ba sallallahu alaihi wasallam a babi min sakari na'am ta ce a wata na shida wani mutum ya bayyana cikin farfajiyar gidana fifikonsa mai girma ne ya ce amincin Allah ya tabbata gare ka ya rahamar Allah na ce masa wane ne kai ya ce ni ne annabi Ibrahim badaɗin Allah ta ce ka zo ne don ka ɗaga darajar mu da zuwanka mai albarka ya kalilun rahman albishirinki ya mahaifiyar annabi ina miki albishir cewa wannan ciki naki zaki haifi annabi mai girma وابر لحضرتك البشرى مع الزفر نعم تشي أوتا نبكوي wani mutum ya shigo farfajiyar gidana mabujin fuska mai kyalkyalin haske ya ce amincin Allah ya tabbata gare ka ya wanda Allah ya zaɓe shi na ce masa wane ne kai ya ce ni ne annabi Ismail wanda gariyar yankan nan ta gudana a kansa albishirin ki ya mahaifiyar annabi ina miki albishir cewa wannan ciki na ki fa za ki haifi ma'abucin fifikon daraja wacce take ingantacciya sallallahu alaihi wasallam ta ce a wata na takwas wani mutum ya shigo farfajiyar gidana wanda yake mai girman daraja ya ce amincin Allah ya tabbata gare ka ya wanda Allah ya zaɓe shi na ce masa wane ne kai ya ce ni ne annabi Musa wanda Allah ya yi wazance albishirinki ya mahaifiyar annabi wannan ciki na ki mune miki albishir za ki haifi wanda aka saukar ma alkur'ani mai girma muhammadin sallallahu alaihi wasallam zafarti bainan nisa bi kairi muddakari fiyayyar ajiyar da babu irin ta ba sallallahu alaihi wasallam ta ce yayin da watan tara ya shigo da arziki da fuskantowar albarka wani mutum ya shigo farfajiyar gidana mabocin kyau yana mai murmushi ya ce amincin Allah ya tabbata gare ka ya manzan Allah hakika gabatowar ka ya kusato na ce masa wane ne kai ya ce ni ne annabi isa ɗan maryam albishirinki ya mahaifiyar annabi ina miki albishir cewa wannan ciki naki zaki haifi annabi mai girman daraja ma'aiki ne abin ɗaukakawar martaba. للعالمين وفيه منتهى الودري اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ربنا تقبل منا شكبر ما يفير النبي صلى الله عليه وسلم تتشي lamarin da sha'anin a dare na farko daga watan rabi'il awwal cikar farin ciki ya tabbata gare ni da murna da albishir da riskuwa da buri a dare ta biyu sai na ji kirjina ya budu in ji mahaifiyar annabi sai na ji daraja ta ta fifita a kan darajar dukkan matayen duniya الهدي السادسة a dare ta uku حيث قائلا يقول sai na ji wani mai faɗa yana cewa إن الذي يقال بحمد الله وشكره قد قرب ƙudumuhu wannan da ake faɗi da godiya ga Allah da ƙara gode ma Allah gabatowarsa ya kusato عالمه daga alan ɗin ɓoye zuwa alan ɗin bayyane النور والهدى da haske da farin ciki في ليلة الرابعة a dare ta hudu
سمعت تسبيح الملائكة sai na ji tasbihin mala'iku in ji mahaifiyar annabi قديسا من da tsarkake wasu ga Ubangiji, saboda farin cikin zuwan masoyi Muhammadin sallallahu Alaihi wasallama.
في ليلة الخامسة A dare ta biyar آت في المنام إبراهيم sai خليل na ga annabi Ibrahim badaɗin Allah a cikin barcina هو يقول yana cewa, Ya mahaifiyar annabi, لهنا farin ciki ya tabbata gare yake, بشارة التام da albishir wacce take cikakkiya.
وقد تشرفت بالنبي الرسول Hakika kin samu ɗaukakar daraja da cewa za ki haifi annabi kuma ma'aiki, صاحب السنة ma'abocin yabo, المتوج بتاج الأرض abin yawa kan bi da kan bin nan na karɓa.
وفي ليلة السادسة a dare ta shida وفي ليلة السادسة a dare ta shida إلى قرار من أنواره sai na ga an cika sassan duniya duka da haske وفي ليلة السابعة a dare ta bakwai سمعت لبيد الملائكة sai na ji muryoyin mala'iku da tsarkakewarsu ga ubangiji وفي ليلة الثامنة a dare ta takwas سمعت لسان الفرح sai na ji harshen murna والسرور da farin ciki ينادي yana kira ويقول yana cewa ya يا آمنة mahaifiyar annabi قربت ولادة نور النور ووتر البشر ki farin ciki da cewa haihuwar hasken haske watan watanni ya kusato وفي ليلة التاسعة a dare ta tara سمعت بإشاعة النور in ji daga janibin tafshi قرب إبان ana ce lokacin haihuwar fa ya kusato فأرسلي بسعد الدار ki farin ciki da samun arziki wanda yake dawwamamme na har abadin abadin abadin abada وفي ليلة العاشرة a dare ta goma بما أن النفسي in zuciyata ta nutsu كنت من شدة فرحي أنا أجيبها saboda tsananin farin ciki har na kusa ta na fita daga hayyacina وفي ليلة الهادية عشرة a dare ta goma sha ɗaya امتلأ قلبي نورا in zuciyata ta batse da haske in ji mahaifiyar annabi wani ولم يحصل لي غضب razani bai same ni ba ولا زدت فرحا وسرورا sai na ji na ƙara farin ciki da murna وفي ليلة الثانية a dare ta goma sha biyu قال قبرها ta kasance mai kecin haske ولم يكن بها شيء من babu wani duhu-duhu a cikin daren وكان عبد المطلب kakan annabi sallallahu alaihi wasallama kuma ya kasance ذهب مع جميع ya dabi da gaba ɗaya iyalan gidansa هؤلاء da 'ya'yansa إلى تعبير zuwa raya ɗakin ka'aba القراء wacce take mai kecin haske وما عندي أحد ba kowa tare da ni in ji mahaifiyar annabi حصل لي وأشد sai na ji kewa ta kama ni من الهدف na daga kaɗetaka تحرك حملي بربط sai na cikina ya motsa da sauƙi da tafshi فقلت في نفسي na faɗa cikin zuciyata ما هذه الهدف yau wace irin kaɗaitaka ce za ta same ni والوحشة wace irin kewa ce za ta same ni في هذه الحالة لم a cikin wannan hali wanda yake mai ɗimautarwa na naƙuda وليس المعين امرأة gashi ba wata mace tare da ni wacce za ta taimaka mini في شدائد الوحشة a cikin tsanance-tsanancen da yake samun mai haihuwa idan za ta haihu أخذ الوجه idan ciwon naƙuda ya kama ni a zan yi وبينما أنا في تلك الليلة ina cikin wannan tunani in ji mahaifiyar annabi انشق طرف من sai بيتي gefen ɗakina ya tsage ودخل علي أربعة من النساء sai wasu hudu daga mataye suka shigo gare ni وجوههن كالشمس fuskokinsu kamar rana don haske وريهن أطيب من المسك jikinsu yana tashin kamshi fiye da almiski wanda yake zaɓaɓɓe نسيهن النور haske ya lullube su هن مشابهات لبنات عبد مناف suna kama da 'ya'yan abdu manafi kakan annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam annahunna min banatil ashraf ganin su shi zai ba wanda ya gansu labari cewa waɗannan 'ya'yan manya ne تقدم إلي إحداهن ɗaya daga cikinsu ta gabato gare ni وقالت ta ce يا آمنة ya mahaifiyar annabi ina za a samu mace misalin ki ما يشبهك mai kama da ke ma ina za a samu فإنك عملت بسيد الأنبياء والمرسلين muna yi miki albishir cewa wannan ciki naki fa za ki haifi shugaban annabawa ne da ma'aika حبيب رب العالمين masoyin ubangijin talukai فسد بجانب الأئمة ita zauna a gefe na na dama قلت لها na ce mata wace ce ke قالت ta ce أنا أم البشر حواء ni ce babar dukkan mutane matar annabi adamu alaihi salam ثم تقدمت الثانية sannan mace ta ga- ta biyu ta gabato وقالت ta ce من مثلك ina za a samu mace misalinki وما يشبهك mai kama da ke ma ina za a samu وأنت عملت بالنبي الطاهر muna yi miki albishir cewa wannan ciki na ki za ki haifi annabi tsatsarka muhammadu tahir فعل بجانب الأئمة ta zauna a gefe na na hagun قلت لها na je mata أنا أنت wace ce ke ta ce سارتك ليلتك ni ce badaɗiyar badaɗan Allah annabi Ibrahim ثم تقدمت الثالثة sannan mace ta uku ta gabato قالت ta ce يا آمنة ya mahaifiyar annabi أم سلكي na za a samu mace misalin ki ومن يشرك mai kama da ke mai na za a samu لأنك أمد بالحبيب المحبوب ina miki albishir cewa wannan ciki na ki fa za ki haifi masoyin Allah abin so wajen bayin Allah وقعدت وراء ظهري da zauna a bayana وقلت من أنت na ce mata wace ce ke فقالت ta ce أنا آسية بنت وقعدت ni ce asiyatu yar mazahim ثم تقدمت الرابعة sannan mace ta hudu ta gabato قال رهبتها زائدة kwarjininta ya kasance mai karuwa ne akan nasu ورونقها وبهجتها متفاوتة kyalkyalin kamanninta da kwarjininta ya fifita akan waɗancan mataye na farko وقالت ta ce يا آمنة ya mahaifiyar annabi أم سلكي ina za a samu mace misalin ki ومن يشرك mai kama da ke ma ina za a samu وأنت أمد صاحب الآيات والمعجزات الباهرات muna miki albishir cewa wannan ciki naki fa za ki haifi mabocin ayoyi ne da mu'ujizozi waɗanda suke masu rinjaye وسيد أهل الأرض والسماء shine shugaban shine ma shugaban mazowa sammaku da ƙasai baki ɗaya يا آمنة ya mahaifiyar annabi ذاتك علي saki jikinki gare ni واسألي ميلك ki saki kulliyar zatin jikinki kan sawaye na وقلت من أنت na ce mata wace ce ke قالت ta ce أنا مريم بنت عمران ni ce maryam yar imrana allati ahsanat farjaha ثم قلنا لي gaba ɗaya ni waɗannan mataye sai suka ce mini يا ya آمنة mahaifiyar annabi نحن قابلات mu ne ungozomanki خادمات mu ne masu yi miki hidima Allah ya turo mu قالت ta ce فاستأنست بهن sai na ebe haso da su فما مالي من ألم abin da yake damuna na daga kewa sai ya tafi ورأيت في تلك الحالة لي sai na ga wani dibaje a cikin wannan hali wanda yake fari باقي فيما بين السماء an zuro shi daga sama zuwa ƙasa سمعنا قائلا يوم ni da waɗannan mataye sai muka ji wani mai faɗa yana cewa يذوق عن أعين الناس ku riƙe shi ga barin idanuwan mutane رأيت أشخاصا sai na ga wasu jukkuna جوي a sararin sama يأتيهم أباريق akwai suntula a hannayensu wato butoci مثل الوجه na azurfa رأيت طيورا yana ga wasu mala'iku masu kama da tsuntsaye هذا بالهجرة sun kewaye gidana جهتهن fuka-fukansu na yakutu ne hancinansu na zumurruzu ne
وشاهدت أشخاصا sai na ga wasu jikunan kuma na mala'iku يقولون هجرة wa ya juna suna shiga gidana suna fita يتكلمون باللغات
suna magana da harshe iri daban-daban بينما أنا كذا ina cikin wannan hali in ji mahaifiyar annabi إذ رفع الله عن أيديهم Allah ya yi mini hijabi فآيت قصور موسى hannun katangun busura من أهل الشام daga ƙasar Sham.
رأيت ثلاثة آلاف Sai na ga wasu tutoci guda uku النصرة an kafa su, قلم بالمشرق ɗaya tutar an kafa ta a mahudan rana, قلم بالمغرب ɗaya tuta a mafaɗar rana, قلم بالكعبة ɗaya tutar a tsakiyar ɗakin Ka'aba.
قد سولى علي لا تدري Yar ji shirwa ta kama ni تلك الحالة cikin wannan hali.
وضرت علي كأس Sai aka bujiro mini da gidauniya, شرابها أو يؤمن abin shan da ke cikinta ya fi nono fari, وأهلا من العسل ya fi daga zuma zaƙi.
أخذتها Sai na karɓa, sai na sha.
بكمال الغرور في كير جميع قد وضعت لهبي فآسن وضئي اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق تم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ربنا تقبل منا تو كمان يدعك سني أنا ني أكي كرات وانا صلاتي أطيه تعزيما لشأن رسول الله صلى الله عليه وسلم in ya faɗa sai mu faɗa da haka har mu faɗa aljanna insha Allah
مرحبا بك يا marhaban bika ya سيدنا محمد sayyidina muhammadin
صلى الله عليك sallallahu alaika وعلى آلك
wa ala alika
وسلم wa sallama السلام عليك
assalamu alaika يا رسول الله ya rasulallahi
صلى الله sallallahu عليك alaika
وعلى آلك
wa ala alika وسلم
وسلم
السلام عليك السلام عليك
يا يا نبي الله نبي الله
صلى الله صلى الله عليك عليك
وعلى وعلى آلك آلك
وسلم وسلم السلام عليك يا حبيب الله صلى الله عليك وعلى آلك وسلم السلام عليك يا صفوة الله صلى الله عليك وعلى آلك وسلم السلام عليك يا رحمة الله صلى الله عليك وعلى آلك السلام عليك السلام عليك يا من اختاره الله يا من اختاره الله
صلى صلى الله عليك الله عليك
وعلى آلك
وعلى آلك وسلم وسلم
السلام عليك السلام عليك يا خيرة الله يا خيرة الله صلى الله عليك صلى الله عليك
وعلى آلك وعلى آلك وسلم وسلم السلام عليك السلام عليك يا رسول رب العالمين يا رسول رب العالمين صلى الله صلى الله عليك عليك
وعلى آلك وعلى آلك وسلم السلام عليك السلام عليك
يا خاتم النبيين يا خاتم النبيين
والمرسلين والمرسلين
صلى الله عليك صلى الله عليك
وعلى آلك وعلى آلك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وبجداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ربنا تقبل منا
yan uwa assalamu alaikum a koma a zauna kamar yadda ake zaune da da fatan ubangiji Allah tabaraka wa ta'ala shi karba mana Allah kuma tabaraka wa ta'ala shi maimaita mana Allah muna roƙonka irin wannan ni'imomi da kai mana Allah don isasshe a wurinka wanda ba don shi ba da ba yi duniyar ba da lahirar gaba ɗaya saboda haka yan uwa muna so da Allah dan ba da haɗin kai kamar yadda aka yi da can yamma nan da Allah ya yi ƙoƙari a samu wurin zama da sauran majalisin tuku a yi haƙuri a yi haƙuri a samu wuri a zauna yan uwa muna godiya wa shehi Allah ya saka mana da alhairi kuma da Allah da annabi masu dan surutu surutu nan da Allah a daina duk gaba daya nan nan din ma da Allah ku zauna nan nan din ma da Allah ya hakuri a zauna a daina dan kusun kusun din na kowa ya hankali ya natsu ya dawo da hankalinsa jikinsa domin ya ji tarihin wanda aka da muka taru domin sa saboda haka da Allah da annabi kowa ya zauna ya hakuri nan nan gaban ma da Allah ku yi hakuri ku zauna masu dauke daukin na yi hankali a yan uwa a nan ne kamar yadda su shugabannin namu iyayen namu suka sunanta mana kuma wani abun al'ajabi abun godiya wa Allah kasancewa abu na ubangiji wanda Allah aka gina shi domin Allah shi ke tabbatuwa kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa ma kana lillahi dama a ma kana lillahi dama wanta sala wa ma kana li ghairillahi in qada wan fasal saboda haka abu ne wanda aka saba kafin a zo kansa ma gashi ana ta yi shine wannan maulidi da ake ta faɗa wanda iyaye suka giggina mana shi akan tsakani da Allah kuma gashi tsawon shekaru ya tabbata kowa kafin maulidin ya zo ma kowa jinsa yake a jikinsa to mutan gwarando alal haƙiƙa muna yi mana albishir cewa mun yi wa godiya wa Allah tabaraka wa ta'ala da ya yi mu akan iyaye nagari wanda suka asasa mana wannan mauludi musamman shi wannan shehi namu da kuke gani wanda muna yi amfani ne da ayar ubangiji da baraka wa ta'ala da yake cewa amma bi ni'mati rabbika fa hadis sabida haka muna godewa Allah ne shukran Allah faharan ba wai albun alfahari ba ko wani abu ba lallai ne Allah ya saka wa shehi mahaifinmu da alhairi wanda shine ya assasa wannan maulidi shi wannan shehi da kuke gani mu mun gaji iyaye da kakanni ne saboda haka mu akan idan ma kafa wannan maulidi alhamdulillahi ba wai godiya ba wai alfahari ba yau tsawon shekara talatin da bakwai kenan kuma shi shehi mahaifin mutum da ya kafa wannan maulidi mahaifin shi wannan shehi namu kenan tare da iyayenmu shi ya kafa wannan maulidi nasa ne kuma ga shi ma Allah ya ikonsa ya dora akan yadda shi mahaifin namu ya bar shi domin shehi sai da ya shekara 25 yana zuwa bai fasa shigo goron ba ko ruwa ko iska ko rani ko damuna saboda haka shi ma yanzu tun da ya fara yau shi ma shekara tara saboda haka Allah ya saka masa da alhairi Allah shi ƙara albarka Allah shi ƙara tariki Allah shi ƙara dukkan abin da ake nema na alhairi duniya wa lahira kuma kowannen mu a nan ya tabbata inda ya riga ya zo wannan wajen a yau kamar yadda su shugabanni na suka faɗa suka ce annabi ne ya faɗa kowa ba zai koma da zunubinsa ba sai dai in ya koma ya ɗauki wani daban saboda haka yan wa wuri ne ba wuri ne na wasanni ba ba wuri ne na wa in ka je ka yi wasa ɗayan biyu ne daga zuciyarka ne domin ita zuciya kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa a hadisi ko shahararre wanda ya islami ko wanda sukan karanta cewa Allah baya duba jikinka baya duba surar kayan jikinka yana dube zuwa zuciyarka wannan hadisi ne shahararre kowa ya riga ya sani to saboda haka sai ka sai ka tsaya ka duba ka ga cewa a wani layi kake a zuciyarka tsakaninka da bayin Allah kamar yadda na faɗa dai wannan maulidi da iyayen mu sun gina shi tsakan tsakani da Allah kuma yau tsawon shekara 37 ba a fasa shi ba kuma ba abin da ya hana a yi shi har kawowa yanzu wannan me yasa fundishinsa da suka gina shi tsakani da Allah kuma shi yake tafiya har kawaye yanzu duk abin da muka gani din na albarkacinsu ne kuma ci gaba ne abin da suka kafa saboda haka muna godiya kwarai da gaske duk wanda suka bada gudunmawa a wannan wuri muna fata ubangiji Allah tabaraka wa ta'ala ya saka masa da alhairi a kowane irin janibi kamar yadda maulanmu shehu ibrahim yake cewa wa kullu man jada bi shay'in li mawlidil mugutari ai karamatan li khairi hayyin wa innahu kaman wali kaman wali amrahu saboda haka muna godiya wa kowa duk abin da ya taimaka da shi muna godiya ubangiji Allah saka masa da alhairi shehi ya ce kamar shi ne ya jibanci dukkan hidimar maulidin gaba daya ballantana irin su shehi da suka baro gidajensu suka baro dukkan hidindimunsu suka baro dukkan ɗawainin da Allah ya ɗora musu suke shigowa wannan wajeje namu har kawo yanzu kamar yadda suka gada Allah ya saka musu da alhairi Allah shi albarka Allah shi kara dukkan abin da ake nema kuma muna umarnin yan agaji kamar yadda aka saba ita wannan hadiya da ake kawowa kowa ya tabbata kyauta ce wanda ba wanda ya san ladanta sai ubangiji kamar yadda muke faɗa kullum dai ita hadaya ta yi bamban da sadaka domin ita sadaka ka yi wa Allah wani abu ne kake neman Allah ya saka ma da wani abu wannan kuwa ka ba wanda kake gani cewa kai ya fi ka don me kake bashi don tsakaninka da Allah saboda haka Allah shine zai iya shi ya san iya ladan da yake bayarwa ita wannan ba ta da ladanta ba shi da iyaka saboda haka muna godiya Allah ya saka da alhairi Allah tabaraka wata'ala ya kiyaye mana shi Allah ya kai shi gida lafiya da abin da yake nema da duniya wa lahira Allah shi kara masa saboda haka kuma na muna shaida yan uwa wannan bawan Allah mahaifi namu Alhaji Dairu wanda ya samar da wannan fili sadakati jariya a wannan molin yan uwa ku sani cikin tsawon shekara uku bai da lafiya yana kwance amma sai gashi bana da shi muke wannan molidin ubangiji Allah ya saka masa da alhairi Allah shi kara masa lafiya alhaji umaru waɗanda suke su ne iyayen da suka dafa wa iyayen maulidin domin duk tafiya da ka sani an samu abu uku a samu ainihin shi almajiri a samu sannan malami a samu kuma shi mawadaci a samu kuma su masu biyayya to tafiya sai ta tafi saboda haka ubangiji Allah ya saka da alheri Allah shi taimake mu Allah shi mana gudunmowa masu karban hadiya a kofa tana buɗe Allah shi taimake mu har yanzu ɗayan ne to yan uwa Allah saka da alheri muna buƙatar yan uwa kamar da aka yake ta miƙo hadaya ubangiji Allah shi taimake mu sai a ɗora a kai kafin shi ya ƙarasa mana majalisi kuma Allah tabaraka wa ta'ala muna murna da kowa da zuwansa kuma muna fata Allah ya kai su gida lafiya musamman mai ƙasa da Allah ya sa ya halarto wannan wuri shi ma muna ainihin muraba da shi Allah ya saka masa da alheri da shi da tawagarsa gaba daya Allah ya kai su gida lafiya kamar yadda faɗa kuma ubangiji Allah tabaraka wa ta'ala shi taimake mu Allah shi maimaita mana daga ƙarshe muna cewa shehi idan ya gama akwai addu'o'i na al'umma daban-daban akwai mai roƙon Allah ya ba shi lafiya a zaman gidansa akwai mai roƙon Allah ya ba iyaye kai wa iyayensa ladan akwai mai roƙo ba shi da lafiya to da sauran dukkan da wanda ya zo nan shehi zai addu'an ammatan gaba da insha Allah rabbi in bayan an yi hatama ma wannan tarihi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah shi taimake mu assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh
نعم ثم ج- بسم الله وسائر السبل هذا الذي ملأت قلبي محبته هذا الذي سهرت من حبه نعم يا فرحة التسليم لملة شرعها اسمه على الملل لما أشار له في محفل هفلي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم فجل قدرهم بالعلم والعمل بشرى لنا معشر الإسلام إن لنا وهو خير نبي بأكرم الرسل كنا أكرم الملل محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ربنا تقبل منا شكرا مهيفير النبي صلى الله عليه وسلم تتسي yayin da na haifi masoyina Muhammadu sallallahu Alaihi wasallam sai wani haske ya fito tare da shi hasken da ya fura ko annabi daga cikin mahaifiyarsa sai da ya haske masa abin da ke mahudan rana zuwa mafaɗarta har ya haske masa katangun sham hanni ma na gansu in ji mahaifiyar annabi sannan na waiwaya na dube shi sai ga ya yi sujada daga fitowarsa daga ciki sallallahu alaihi wasallam ya daga yatsunsa zuwa sama yana mai kankan da kai yana mai addu'a ila kulli sudadin ima'u aina man sha'nahu lu'lu'u lala'u wa tadalla zaharu nujumi ilayhi wa adha'at bi dawiha al-arja'u ليس ربي الروم راها من داره البدهاء نعم تتشي سنة نغو تجرجي جافرة an fuskanto da ita daga sama zuwa ƙasa akwai haske mai girma a cikin girgijiyar ina jin hadiniyar dawakai a cikin girgijiyar in ji mahaifiyar annabi da bugun fuka-fukai da zantukan mazaje iri daban-daban hatta kewaye annabi sallallahu alaihi wasallama hatta lullube shi na daina ganinsa sannan na ji wani mai faɗa yana cewa a kewaya da shi gaba ɗaya bayan ƙasa abjiro da shi ga kowane mai rai mutane da aljanu da mala'iku da tsuntsaye da namun daji a kewaya da shi ga kowane abu don su san shi da sunansa Muhammadu sallallahu Alaihi wasallam da kyakkyawan kamanninsa da surar jikinsa. sai na ji wani mai faɗa yana cewa ku ba shi ta'ada irin ta annabi adam a ba shi sanin allah irin na annabi shisu a ba shi sadaukantaka irin ta annabi nuhu a ba shi badaɗantaka irin ta annabi ibrahim a ba shi harshe irin na annabi isma'il a ba shi yarda irin ta annabi ishaq a ba shi fasaha irin ta annabi salihu a ba shi haƙuri irin na annabi lobo a bayi hikima irin ta annabi luqman a bayi farin ciki irin na annabi yaquba hina rudda ilaihi alqamis a bayi kyau irin na annabi yusufa bayi bin allah irin na annabi yunusa a bayi kwarjini irin na annabi yushau a bayi sana allah irin na annabi danayal a bayi hukunci irin na annabi sulaiman a bashi murya irin ta annabi dauda a bayi nutsuwa irin ta annabi Ilyas, a bayi karkuwa irin ta annabi Zakariya, a bayi kiyayuwa irin ta annabi Yahaya, a bayi gudun duniya irin na annabi Isa. Sai aka ce gaba ɗaya ma a dulmiya cikin ta'adodin annabawan Allah su dubu ɗari da dubu ishirin da dubu hudu sallallahu alaihi wasallam. Na'am. وظاهره عنوان أسرار باطني صلى الله عليه وسلم أشي سود النما سكا سامو دغشي تتشي sannan girgije ta yayi sai gahi yayi danga akan alharimiya wacce take koriya an naɗe ta da naɗi wanda yake mai tsauri ruwa yana ɗararrasa daga jikinta ga wani mai faɗa yana cewa madalla madalla annabi ya danke duniya gaba ɗayanta babu wani taliki da ya saura daga mazowa duniya sai ya zama yana cikin danke wannan ta annabi sallallahu alaihi wasallama ta ce sannan na waiwaya na dube shi fel da hi kamar wata ɗan daren goma sha hudu jikinsa yana tashin kamshi fiye da almiski zaɓaɓɓe na haife shi da tozalin sarraɗau a ido in ji mahaifiyar annabi da kubano ba tare da wanzami ba tsatsarka na haife shi ba abun wankewa tare da shi sallallahu alaihi wasallam sai ga wasu jama'u guda uku hannun ɗaya daga cikinsu akwai buta ta azurfa a hannun na biyun akwai tasa ta zumurruzu wacce take koriya a hannun na ukun akwai alharin ya fara sai ya shimfiɗe ta ya fi da khatami daga cikinta khatamin saboda ƙarfin haskensa yana da kusa da idanun masu kallo ya wanke shi da ruwan wannan buta sau uku sau bakwai sannan ya sannan ya yimke tsakanin kafaɗin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da wannan khatami ya daɗe shi cikin wannan mayafi ya bukaci ɗaukarsa ya ɗauke shi ya sanya shi tsakanin fuka-fukansa ya tafi da shi bayan sa'a guda aka dawo mini da shi in ji mahaifiyar annabi وكدت به من شدة الفرح الذي أراني به آلو على رتبة الشمس اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق تم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ربنا تقبل منا ودنا أبو بوادك سنعوكو kakan annabi sallallahu alaihi wasallama yana can a ɗakin ka'aba tare da iyalan gidansa yana mai ɗawafi yana mai bauta ga Allah yana mai neman kusaci ga Allah abdulmuttalib yana can yana ɗawafi sai ya ga kuyabun ɗakin ka'aba sun yi girgiza sai ya ji suna zikiri sai ya ga rukunan ɗakin ka'aba shashi yana gaida shashi ya ji ka'abar da kanta tana cewa hakika ma'aikin ubangijin talukai ya zo mai haske da alkur'ani kakansa abdulmuttalib ya ce da ya ga waɗannan abubuwan mamaki sai ya fita ta ƙofar safa yana gidan yana neman gidan mahaifiyar annabi yuhalliluna wa yukabbiruna sai ga ƙasa da abin da ke bayan ƙasa duka suna zikiri sannan ya waiwaya zuwa ɗakin ka'aba sai ya ga gumakan da suke ɗakin ka'aba duka sun faɗi sun kife bisa fuskokinsu sai na zama ina shafe hawaye a idanuwa na ina cewa shin waɗannan abubuwan mamaki da suke aukuwa bacci nake yi ko ku a farke nake har na iso gidan mahaifiyar annabi sai na ga shi ma gidan haske yana tashi sama almiski zaɓaɓɓe yana tashin ƙamshi daga farfajiyar gidan sai na ji wani mai faɗa yana cewa ina labari ne wannan manya-manyan al'amura da suke faruwa aka ce masa ai an haifi shugaban dukkan mutane ne annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam yana kwankwasa mata kofa sai ta fito babu alamar biki tare da ita sannan ta bani labarin abubuwan da suka gudana amma babu canjin kamanni tare da ita na bukaci ganinsa sai gashi na'am فما سميت ولا رأيت في أمري في الدهر من يشبه الحبيب في البشر نعم sannan ta ba shi labarin abin da ya auku gare ta na daga gane-gane gabanin dawowar abdulmuttalib daga ɗakin ka'aba ta ba shi labarin sunan da aka ce a sa masa bayan an haife shi ya ce mata ya mahaifiyar annabi wannan suna ne mai kyau mazawa sammaku da kassai za su yabe shi in muka sa masa wannan suna ta ce na ji wani mai faɗa ma yana cewa amin amin amin amin amin fitnatil mu'anidi mu ma Allah ka kiyaye mu waɗannan waɗannan abubuwa da aka roƙa wa annabi kariya daga su mu ma albarkar annabi Allah ka kare mu na'am sannan kakansa Abdul Muttalib ya ɗauke shi ya tafi da shi zuwa ɗakin Ka'aba ya shigar da shi tsakiyar ɗakin Ka'aba ya tsaya a tsakiyar ɗakin Ka'aba yana addu'a yana godewa Allah bisa bai wadda ya yi masa ya faɗa wata rana cikin godewa Allah da yake yi. Hazal gulama ɗayi bala'ardani, u'izuhu bilbaiti zula'arkani hatta arahu baligal bayani, u'izuhu min sharri zurshin ani min hasidin. Mu Allah ya kiyaye mu. Sannan ya ce wannan ɗanawa mai albarka an haife shi litinin litinin zan ambata masa suna. ya ambata masa wannan suna mafi ɗaukakar daraja mafi soyayya shine Muhammadu sallallahu alaihi wasallam aka ce masa me yasa za ka sawa ɗanka suna Muhammadu wannan suna baya cikin jerin sunayen iyayenka baya cikin jerin sunayen kakanunka kai ka sawa ɗanka Muhammadu ya ce ina ƙaunatar masa ne ya zamo abin yabo samaniya ga Allah bayan ƙasa ga halittarsa Allah ya haƙaƙa daraja'insa har yau har gobe za a yi ta yaban annabi Muhammadu. Sallallahu Alaihi Wasallam. الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ربنا تقبل منا البركة القرآني البركة من قرآني البركة وانا مولدي نمي قرآني الله يجدد ومقباتهم رحمة الله يجدد مس رحمة موكما الله يبام جنكري من يوى من يوى البركة albarkacin alkur'ani maluman garin nan Allah ka karo hasken makaranta yan uwanmu ɗalibai na wannan gari Allah ya ƙara fahimta da fasaha da ladabi da biyayya da albarka basaraken wannan gari Allah ya ƙara masa adalci su kuma talakawa Allah ya ba su ikon biyayya yan kasuwar garin nan albarkacin wannan maulidi Allah ka ƙara albarka cikin kasuwancinsu manoman garin nan Allah ya ƙara albarka cikin nomansu makiyayan garin nan Allah ya ƙara albarka cikin kiwonsu duk wasu harkoki na wannan gari da sababin maulidin annabi Allah ya ƙara albarka a ciki mu ma da suka gayyato mu muka baro garurukanmu Allah ya ƙara albarka a garurukanmu Allah ka ƙara albarka a gidajenmu Allah ka ƙara albarka a iyalanmu duk wanda ya halarto wannan wuri yake da wata damuwa Allah ka fi mu sanin damuwar Allah ka yaye mana kowannenmu Allah ya kiyaye masa sharrin duniya da lahira kowannenmu Allah ya bashi alherin duniya da lahira duk wanda suka taimaka a cikin wannan zama na maulidi tun daga share fili da komai da komai dai da aka yi domin zaman nan a samu nutsuwa kowannenmu Allah ya saka masa da alkhairi waɗanda suka ciyar Allah ya ba su ladan ciyarwa su ma wanda suka cin Allah ya ba su ladan cin albarkacin maulidin annabi albarkacin annabi sallallahu alaihi wasallam duk wanda ya taimaka a cikin wannan harka Allah ya taimake shi Allah ya ninninka masa waɗanda suke cewa in mun zo wajen maulidi mu yi musu addu'a Allah kafi mu sanin su kafi mu sanin bukatunsu Allah ka biya musu bukatunsu albarkacin annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama kamar yadda halifa ya faɗa ɗazu cewa akwai wanda suka ce ai musu addu'a to da nasu bukatun da namu duka Allah ya biya mana albarkacin wannan zama na mai ƙura'ani albarkacin annabi Muhammadu sallallahu Alaihi wasallam kuma kamar yadda aka sani bisa sunnan magabata a nan ne za mu taƙaita sai mu karata fiyayyar mu'jizar manzon Allah sallallahu Alaihi wasallama shine alƙura'ani bisa sigar taƙara bayan nan kuma in muka yi addu'ar khatama. bisa sunan magabata za a yi mana izini mu sai mu koma ga manya-manyan malamai za su ci gaba da bayanin yadda annabi ya rayu fatanmu dai Allah ya raya zukatanmu da imani har izuwa tashin alkiyama Allah ya tara mu tare da annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama a gidan rahma kuma muna addu'a wannan zama Allah ka maimaita mana Allah ka nuna mana na baɗi har ma baɗin baɗaɗa da lafiya da imani da wadata albarkacin annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam marasa lafiyanmu wanda suke jagorori cikin hidima a wannan gari irin su alhaji ɗahiru su alhaji umaru iri-irin su dai duk da wanda ba su da lafiya allah ka ba su lafiya cikakkiya duk wanda ba su da lafiya allah ka ba su lafiya cikakkiya mu ma da muke tafe da lalurorin allah ka yaye mana lalurorin albarkar manzon allah sallallahu alaihi wasallam allah ya ba mu cikawa da imani albarkacinsa sallallahu alaihi wasallam الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ربنا تقبل منا السلام عليكم ina shi malam mudassir ya kawo qur'ani ko ya to zo a kunce alqur'ani